da alkadarinsa ba zai misalto ba khairul anami da bai taba kuskure san ba ta diyan gidansa da matayansa ba wai ba ta sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa masu sauraron mu ta wannan gidan rediyo mai albarka na aminci rediyo kan mita 103.9 zangon fm muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda aka sani muna cikin wannan shiri mai albarka na taskar alkur'ani wanda muna fara shi da neman afuwar masu sauraro duba da cewa satin da ya wuce ba a ji mu ba sai dai an saurari maimaicin shirin da aka yi sati biyu baya wanda kuma hakan ta faru duk da cewa sati biyun kamar mun san hakan za ta faru ko da dai dama yau da gobe takan nuna maka yadda abubuwa suke wani lokacin wannan wata da muke ciki na maulidi kowa ya sani wata ne da gwanayen nan namu suke fama da gayyace gayyace daban-daban na munasabobi daban-daban munasabobi na aure munasabobi na suna munasabobi na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daban wanda koyaushe dama ba a watan ba ma a sauran watanni ma haka abin yake to amma idan wannan watan ya zo abin yana nunkuwa za ka samu gwani baya gari kwana biyu uku hudu biyar a jere ba tare da malami ya kwana a gida ba saboda yanayin uzursa uzursa da gayyace gayyace na yan uwa to alhamdulillah irin hakan ce ta faru da mu gaba daya da wa'anda muke gabatar da shirin ni ma bana nan abdulbasit da gwani isa ka shahara shi ma baya nan gwani alindo anau babban bakon namu shi ma baya nan gwani ibrahim mai dahara gwani misuwa babu gwani duk gaba ɗaya ranar litinin da sai ta zo gaba ɗaya duk ba a nan wasu an je katsina ranar mun yi zama a katsina gayyace gayyace daga katsina ma cikin dare ma muka wuce daura to haka dai abin yake kullum a cikin haka ake to don haka muna neman afuwar ba saurare na rashin halarta da bami ba satin da ya wuce wannan shine uzurin da ya faru wanda kuma bayan nan muna isar da sakon ta'aziyya na rashi da aka yi guda biyu a wannan ranar da ta litinin din akwai gwani musa gwani musa yaro communication mahaifinsa ya rasu a daren ranar lahadi washe gari dan litinin aka yi janazar sa muna addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahma sannan akwai gwani junaidu dan mala can hotoro shi ma mahaifiyarsa ta rasu a wannan ranar ta litinin da safiya muna addu'ar Allah ya jikanta Allah ya mata rahama da sauran waɗanda duk muka rarrasa yau din nan ma haka akwai malam Musa muna tare da shi a nan fage babu su tare su shi ma yau din nan an yi janaza Allah ya jikanta Allah ya mata rahama da sauran waɗanda dai duk muka rarrasa baki daya da kuma haifa haifa da akai wani wani Hamisu dalla dalla ji an yi suna shi ma an sami karuwa a wajensa da sauran yan uwa da aka yi haifa haifa to duk muna addu'ar ababen haihuwar Allah ya musu albarka Allah ya raya su wanda kuma suka yi aure Allah ya sa albarka a cikin auren da hidindimu na saukoki da na maulidai da sauransu duk Allah ya karba Allah ya maimaita mana to kan na cika ku da surutu in ba manta ba sati biyun da suka wuce muna tare da babban gwaninmu gwani Alindawa nau wanda ya bakunce mu a cikin wannan shiri kuma dama shi ba bakun shirin bane duba da cewar da wuya mai zaman ɗaya biyu wani zance bai biyo ta kansa ko shi kansa kai tsaye ko kuma wata magana sa kai tsaye mun tattauna ta ba to alhamdulillah mun gayyato shi cikin wannan shiri duk da cewa shirin dama shirinsa ne kuma muka zo kan wata gaba da muke ganin ya kamata irin su da lallai ya zama suna cikin wa'anda za su zama daga cikin wa'anda za a yi wannan shiri da su kuma alhamdulillah mun sami sa'a gwani ya zama yana tare da mu wanda halin yanzu din nan kai tsaye zan hada ku da shi in ko ka gaisa kuma sai mu dora a inda muka tsaya insha Allah an wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai kowa fatan alkhairi Allah ya ba mu aminci a rayuwa amin alhamdulillah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to gani ali idan ba a manta ba ko in ce masu saurare idan ba manta ba sati biyu kan na uku baya gwani bayan shigowarsa wanda makasudin da ya sa muka ce gwani ya shigo mun zo daidai kan wata gaba da muka buɗe ta a cikin wannan shiri wanda dama shi ne dalilin da ya sa aka ce shi wannan shirin namu na yau litinin a sa masa sunan taskar alkur'ani shi kuma wancan na ran laraba abin masa sunan gwanayen alkur'ani wanda shi shirin gwanayen alkur'ani dama shiri ne da tun asali ya faro ana gayyato gwanaye a gayyaci wannan gwani ya zo a tambaye shi tarihin rayuwarsa da irin gwagwarmayarsa a harkar alkur'ani da irin nasarori da kalubalen da ya samu to kuma ana haka ana haka sai shirin ya canza akala sai koma wayanda suka yi wannan satin su za su kuma yi satin gaba haka dai abin har ya canza aka kawo mu sauka ta harji da sauran irin wayannan al'amura gwani Ibrahim mai dahara yake gabatarwa da kuma aka tattauna abubuwa muhimmai kamar maganar alkur'an alkarim bil khadd al barnawi din nan da maganar bugun alkur'ani da maganar rubutunsa da maganar tsangayu da himma da sauran da irin wayannan to wannan gidan rediyo da jagororinsa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya ƙara saka musu da alkhairi sai suka ga dacewar wannan awa ɗayan ta yi kaɗan a wannan shirin ya kamata a ƙara mana awa sai aka ce to an ƙara mana awa ɗaya ran laraba daga karfe uku nan zuwa hudu kamar yadda ake yi a yau litinin daga uku zuwa hudu to amma na ran laraba sai a sa masa sunan gwanayen alkur'ani ya ci gaba da tafiya da wannan sunan a ci gaba da gayyata gwanaye ana tattaunawa da su shi kuma wannan na yau litinin din sai aka ce a samu su sunan taskar alkur'ani in aka ce taskar alkur'ani wani ina ganin za ta yiwu ta hada kowa da kowa ko da kuma komai da komai kaga ko gwani ko wanda yake ba gwani ba inda mutum yana da alaka da alkur'ani kai tsaye za a iya gayyato shi kuma yana da wata gudunmawa da zai bayar a cikin wannan shiri na taskar alkur'ani to don haka daga cikin abubuwan da muka samar na ci gaban wannan shi shirin na taskar alkur'ani shine sai muka yi hange cewar ya kamata yan uwanmu gwanaye da sauran masu karatun alkur'ani masu himma wa'inda sun samu hadda alkur'ani watakila a tsangayance watakila kuma akan tsari na kamar tafi haka to wannan matsalar mafiya ta fi faruwa ga waɗanda suka samu alkur'ani a tsarin tafiz sai ka samu mutum in yi karatun aka zo aka yi saukar zai ji zaka ka watakila wani ma har yayi tarayya a cikin musabaka ya ci amma sai ka samu idan wani uzurin rayuwa ya girmo masa kamar ko aure ko aka shiga wani bidirin duniya na neman kuɗi da sauransu sai ka nemi karatun nan karasa wannan karatu ya lalace to kuma ba idan a nan bangaren ya fi yawa misali a bangaren masu tafiz to har a tsangayin ma kakan samu haka sai ka samu wani dan uwa kana tattaunawa da shi ko a zo musaffa ka ce kama ce wallahi tallahi ba zai iya ba ko qur'anin ya masa tudu ko ya masa nauyi ko ya dade bai karatu ba zuwa dai karshe to sai muka ga cewa ya kamata mu dinga gayyatar gwanaye waɗanda sun sami waɗannan da ɓangarorin biyu misali sun yi karatunsu a tsangayancen ko kuma a tafizancen kuma karatun yana nan bayan kuma sun shiga gwagwarmayar rayuwa misali ko neman kuɗi ko wani kasuwanci ko wani yawon duniya ko kuma wani karatu haka irin na zamani da ake shiga kuma karatun nasu na asali na ƙur'anin har yanzu yana nan a irin yadda yake tan a asalinsa to shine muka ga cewar ya kamata mu gayyato gwani ya zama na tun da gwani mun yi zancen cewa ya yi wannan karatuttuka haka na zamani bayan kuma kasancewarsa da tarasa alkur'ani wanda duk wanda yake harkar alkur'ani a tsangayance kuma a zamanancen na wannan zamani inda aka ce gwani alin da wannan allah yadda babu wanda bai san shi ba to ganin haka to dab da hakan kuma dama akwai wasu maganganu da gwani na maganar gwani da ma'anarsa in an ce gwani tana nufin mahiru ta larabci to kusan in an ce za a samu irin wannan gwanin to ba su fi guda uku zuwa goma za a samu a kano ba wanda wannan magana ta ya mutsa hazo kwarai ta kuma ya mutsawa ta kuma ya mutsawa mun yi tunanin yadda muka rufe ta wancan sati biyan an fitar da mafita abin ya wuce to har yanzu dai yan uwa suna ta ci gaba da tattaunawa gwani to shine yanzu gwani muke nema daga gare ka mu karasa wannan magana gwanin gwani a samar da mafitan nan guda ɗaya a ji daga gare ka cewar shin yanzu kai ka yadda cewar idan an ce gwani na alkur'ani a hausa tunda in ba manta ba sati biyu kayi mana bayani ka ce inda mutum zai iya karanta alkur'ani duk inda yake so haka ne ko in an nemi duk inda zai rubuta in mun ɗauki ma'anar gwani da hausa za a iya ban masa wannan ko kuma a'a yanzu a gurin ka dole sai mutum ya cika waccan ka'ida da ka karanto mana wacce shi al-Imam al-Jabari ya faɗa wanda Imam al-Jazari ya hakaito wannan magana ta cewa in ana son in an ce gwani sai mutum ya zama mahiru waccan wacce ake nufi ta larabci a istilahin malaman Qur'ani to mu ji daga gare ka yanzu menene matsayinka akai shi gwanin in an ce gwani wannan gwanin me ake nufi kai a gurinka to bismillah wa salatu wa salatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to yan uwa kamar yadda aka ji bayani shi watan bayanin da nayi ba wai nayi shi min tilqa'i nafsi ba karantawa nayi a cikin abin da malamai suka faɗa na baya kamar yadda duk wanda ya karanta zai ga sun ce almahiru bil qur'an an samu sabani a gurin malamai za ga abin da ibnu hajar yake faɗa al asqalani Allah ya ji kansa Allah ya mishi afwa za ga abin da nawawi yake faɗa duka su malamai ne masu alaka da qur'ani to amma duk wanda ya san fannin alqur'ani din zai san shi wannan malam al-ja'bari kamar ya fi alaka da qur'ani ta kai tsaye ƙari a kansu domin ibnu hajar duk wanda ya san shi a malamin hadisi ya san shi amma makarantun ƙwa'ani ne kamar na karanta nawawi shi ma malamin hadisi ne da fiqhu amma shi ma makarantun ƙwa'ani ne na karanta haka to amma shi malam al-ja'bari ya fi su alaka da ƙur'anin ta kai tsaye shi sa ana neman ilimi ne a gurin ahalin shi a gurin ahalin mutane su ake neman ilimi a gurin su kamar yadda na yi bayani a wancan lokacin cewa idan gwanin da ake faɗa wanda malaman iyayenmu dukansu gwanaye ne idan cewa ita ake nufi da wancan almahiru na tattalalle abin da wancan malaman na ƙur'ani suka faɗa akwai ƙari akan haka sai kuma na cewa ƙarshe idan gwanin ba irin wancan mahirun ba ba na fito na ban santa ba sai a je gurin masu alaka da gwaninta su su zafi bayanin yadda abu yake a lokacin sai kake cewa sanda aka yi muku sauka akwai sheikh makuri ya ce in dai mutum zai iya karanta ko ina a qur'ani ba tsoron komai yake ba kuma zai iya rubutawa rubutu mai kyau na alkur'ani to shi ake nufi da gwani to ni ma a lokacin na samu ƙarin ilimi tun da ni ban san gwanin ba irin na hausa na mana ta larabci a ta barbarci ko ake ko ta hausa to ni ma a sanar na ƙara ilimi cewa kenan wannan gwanin da ake ba waccan mahirin da shi wancan wancan malayan wasu ke nufi ba nace to idan wannan ne to alhamdulillah duk wanda ya ji ba daɗi kama an sarke shi da gwani to ya ji a cikin cewa shi gwani ne lalle gwanaye a Kano ai adadin su mana ba a san adadi ba ba wanda zai iya gane adadin makaranta mana gwanaye a Kano akan wannan ma'anar da shi wani Abdul Basu da ke ma'ana Sheikh Mukur ya faɗa lalle wannan inda akan wannan ma'anar ce cewa wanda zai iya karanta alkur'ani da ka ko ina a ko da yaushe kuma zai karanta ma'ana ba tare da yana tsaitsayawa ba kuma sannan duk inda aka ce rubuta zai rubuta daidai ma'ana ba tare a ce mai yankasan fasasan kurne can gurin ba to lalle in dai akan wannan ne a ai ba wanda zai lissafa gwanaye a Kano adadin su ba wanda ya san adadi sai Allah eh in dai wannan ne to dan uwa ku yi hakuri wannan in dai wannan shine gwaninta da ake nufi ta Hausa to ni ne jahilin da ban santa ba na'am na'am saboda ka ni ban santa ba to ga wani albasir ya ce ga yadda malamin sai faɗa yanzu kowa ya ji sauƙi a jikin shi in dai wannan ne ba mu san iyakan gona ya akan ba eh amma ita waccan dai in dai ita ce ta waccan da malaman da suke faɗa to lalle samun ta aikin ba karami bane ba saboda bayan karatun alqur'ani da sanin baki da wasali da yankakke da haladde da sanin wayannan ilimai da ne bayani na karanta a littafin a gano ba wai ni ne faɗa ba ni ban isa ba waye ni a qur'ani isa in faɗi magana a yanzu karantawa ne saboda an dan leka wani abu na karatu to saboda idan hakan ne to bayan an gama wancan karanta karantan akwai kuma sifa ta mutum cewa sai ya zama wari mai tsantseni ya zama kuma muqbilun alal alal akhira mu'ridun anid dunya mana baya duniya ba ta gaban shi lahira ce a gaban shi sannan kuma Allah ya fuskanta yana kusa da Allah sannan kuma da abin da ya faɗa ana kallon wannan abin da ya faɗa ma'ana cewa mutumi ne na Allah bayan wancan karanta karanta sai ya tara wannan a lokacin da ke sai muku ni ba mahiru bane ba saboda na karanta wannan abu ne gaskiya ba na jin ma har in mutu zan iya cike wannan ka'idojin eh saboda ka girman su ni a guri na sun wuce duk yanda nake tsammani to amma idan wannan gwanin ne to yan uwa wani Allah ya saka muku da alkhairi lalle da gaske masu gwanaye a Kano Allah ne sun iya adadin su eh wannan shine a takaice abin da na fahimta sai dai ku gano cewa shi karatu ko dan ya kai idan Allah ya sami albarka kasan iya gano wani abu wanda wani ba zai gano ba gaskiya ne eh lallai sabanin malamai akan almaru da Qur'an yana nan wanda ya duba karatu sai ga maganar Ibn Hajar Nawawi da sauran malamai amma dai shi wannan shi ne ahlul Qur'an wanda dai aka ce Ja'bari to duk wanda ya san al-Qur'an ta an san kowa yi shi sai da kawo wannan amma ba wai da mai da wani gwani ba gwani ba ba isa ni ma kaina ba mahirun nan bane ba an taro an ce mana an ba mu cewa gwanaye amma dai ni na san ba mahiru bane ba ko mahirun nan ba na jin a cikin zan iya kai makamin mahir haɗin mutu domin abin ni a guri na ba zan iya ba wannan shine abin da wani wato wato wato wana wanta akwai wasa ne gwani wasa ne ranar da aka yi zaman karatu mai dahara muke zance sai yake cewa yake cewa to ai shi inda irin wannan wanda gwani ali ya karanto ne wannan ai sai dai da annaba su ne za su yi yace wannan ai a mutuntaka mutum dai a ce haɗo yan nan gaba ɗaya kamar yadda ka kawo misali wancan zaman na farko kake ba da misalin cewa zaka samu wani ya haɗa da abubuwa amma sai ka samu qur'anin ya rauni ko ka samu qur'anin tartar komai dai ya haɗa amma sai ka samu wani bangaren bai cike ba to shi da yake cewa yana tunanin shi wannan in dai a yanzu ne ai kusan za a iya cewa babu ma kwata kwata to kaga irin wannan ni kuma a yanda nake jin zuciyata da a ta shekara ta 22 yanzu ko da uku a ce misali kamar lokacin ina ɗin shekara ashirin da uku na ji wannan bayanin to wala sai na ba hanyar da zan na kai wannan mukamin in dai karatun nake kai shi wala sai dai in babu su koya wala ko zaka matasa duk wanda ke da shekara ashirin da biyu da uku ya ji a jikin shi wancan mukamin wala da iya kai iya kaiwa gaskiya ne ni ma ba bari ne ba zan ta yi ban sani ba Allah sa in sana sara aka doguwar yau doguwar rayuwa shekara ɗaya kuma Allah ya sa abun albarka mahiro ai shekara ɗaya biyu da ko uku Allah aka ce shi Allah ya fi karfin komai amma dai aikin ba dan dan musamman wannan muqbilun wallahi muqbilun al-akhirah wa duniya kaga wannan zamani gaskiya da wahala iyalai da yawa haga batun makau da kai daga duniya sai a hankali Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa abiya Allah abiya Allah to yanzu kenan gode ina fahimta yanzu kai ma din zamu dauka cewar kai ma yanzu ka dau wancan ma'anar kenan ta wannan bayanin gwani da Hausa din nan yawwa ai dama wancan ai na ba ma ka ce kai baka samu wannan ma'anar bane yawwa sai ka faɗe ta ga abin da su suke nufi malaman Qur'ani da Larabci ga abin da suka faɗa.
Kuma ga wannan almuqri ai haga shi iya da abin da ya faɗa ya marji.
A kwarai barji ne.
Tun da haka ake nufi.
Kwarai da gaske.
Kaga shi ne haka ake nufi da Hausa ko da Barbarci.
Gaskiya ne gaskiya.
Shi ne abin da ke ƙara ganin mutane gano ba waccan din ake nufi ba.
Ba waccan malam ta abin da irin suke nufi ba.
Gaskiya.
To alhamdulillah amin ma. Ni ma ina kan haka. Ina kan haka ai kaga an karu da yawa.
An karu da yawa.
Wala yau na da Kano Allah ya da. Ko ta ina kaga an samu ci gaban Alƙur'ani.
gaskiya ne gaskiya ne to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna godiya kwarai da gaske alhamdulillah kuma alhamdulillah an bude kofar kuma yanzu an rufe ta yawwa yawwa da kuma da suka ji ba daɗi ko Allah ya ba shi hankali eh amma da yawa mun tattauna gaskiya da malamai haka kamar dattijai da sauran suka ce lallai maganar nan da ka faɗa haka take saboda tunda abu ne yayi kaga a rubuce kuma karantawa za a yi kuma in dai maganar nan yare ne na larabci akwai masu koyar da shi kuma ana koya ana iyawa yadda ka karanta ka gane wani ma zai karanta zai gane to ka gani ya tunda magana an faɗe ta ga wanda ya faɗa ka yi jona mutum da cewa da ya koma ga marji iya je karanta kaga an karanta an samu magana haka take to kaga dole sai dai a nemi ɗan biyu ko dai wannan ma'anar da hausa ko da larabcin ko da kanurin kai ko kuma wancan din eh ko kuma ai abin da aka ce ai ni saukowa inda an ce farkon gwanin da aka fara tsawa kamar yadda gwani Ali Harun ya ce saukar shamfari arba'in yayi yawwa to kuma gwani Ibrahim Rahman ya ce da kan saukar fari uku ba a ƙara ba na'am wato yanzu an yi sauki abin yayi sauki sosai to akramaka Allah saukar shamfari uku yanzu wallahi eh kaga ai idan an tafi akan wannan namu na mabarfin ai sosai kuwa kaga ai aikin ba dan ƙarami aikin fa sosai ne ma so ka shan fari ba aikin shan fari daga san gaske ko musamman shan fari irin wancan wanda bai dahara yake faɗa da wanda wancan na ƙoro da kaga wa rubuta ka aiki din dan kaga wannan zai yi kuwa mukami na ƙarfi shi wannan bayan shan fari na farko to kenan wajen da zuwa na yan wani adadi ne gaskiya da to ala ayyali dai mutane ku ƙara jin cewa fa qur'ani aiki ne ba karami ba gaskiya duk yanda ka kai a mukami ka rika jin cewa akwai wani sama da kai mukamin da wani zai kai to za ka ji ya ɗara ka ba komai kuma.
Gaskiya ne.
Kamar yadda dai a cikin wannan bayani. a yanda nake son in san alkur'ani ta fuskoki daban-daban da za a samu wani malami daga cikin malaman da muke da su a Najeriya wanda ya fita waje ya karatu a Misra ko a Sudan ko a jami'ar Bayero na ya san ilmin rasmu na alkur'ani yanda ake rubuta qur'ani ya ji kuma ya yarda musu zai dawo tsangaya ya rike kolawa ya rika yin darasu bayan ya zama dokta a ce ga dokta ne na qur'ani ko profesa na alkur'ani amma ya haƙura ya zo zai zama malamin tsangaya da kulawa ya zauna don neman yarda Allah na ce wallahi idan an samu mutum biyar a Najeriya dukkan su wallahi sai na sa allo na a gaban su ko da kuma na girme su a shekaru ko da kuma na koya musu wani abu na karatu inda sun samu wannan ilimin suka zo tsaya tsangaya dan Allah su koya mana alkur'ani dan tsangaya ta ci gaba da ilimai na alkur'ani wallahi daga yau din nan inda an samu labarin wanda yake akan haka to a gaya mun wallahi zan sa allo a gurin shi dan ya kara min ilimi na alkur'ani dan in kara sanin alkur'ani domin wannan ilimin na rasul alkur'ani ilimi ne mai girma mai wahala gaske saboda idan an samu masu damar karatu suka yi su haƙura su zo su zauna dan Allah Allah zai musu komai zai yi sosai ya yi wa baya muna ganin wani kai mana haka yake da gaske saboda Allah ya taimake mu a samu mutum ɗaya ko biyu ba wai akan da ke nayi ba ko da alagus a ce akwai alagus ya buɗe tsangaya da almajirai da gara da ana da rasu wallahi yawa ya kai wancan mukamin na kiyaye rasmu to wallahi zan rubuta allo daga nan Kano tun ina hawa mota in na samu dama in hau jirgi wallahi sai na je karshen wata ko karshen wata biyu in kai sun ne ɗaya kaɗai don ya koya min abin da ya iya na rasu in dawo wannan don in san rubutun alkur'ani ni a guri na wannan ba wani abu ne ba kuma zan yi wannan wallahi don in san qur'ani in samu damar koyawa almajirai na don alkur'ani ya ci gaba wannan shine abin da nake akan shi gaskiya ne gaskiya ne Allah Allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi kwarai da gaske to yanzu kafin mu shiga gaba ta biyu ga gwani Isa ka share ya shigo zan bashi in kuka gaisa sai mu shiga gaba ta biyu ita ce maganar yadda aka yi tilawa take da kwari kafin karatun zamani da bayan shi ga gwani
alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin khatimin nabiyina wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yan uwa masu saurare kamar kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah na riga na zo a makare na zo na tarar da manya-manyan gwanayen tuni an fara gabatar da abubuwan da ake gabatarwa kuma a wajen sati na uku kenan a cikin tattaunawar mu da babban bakonmu kuma a cikin wannan gidan rediyon kenan kuma musamman a cikin wannan shirin na taska alkur'ani wato gwani aliyu wanda da yawan mutane suka fi sani da gwani alin da wanau to ba sani ba aran mara alin da wanau ko alin da wanau kadai ko kuma ita dai wancan kalmar ta gwani ta gwani a ai yanzu ai an samu mata mafita to ai ba zai na ta akan ai yanzu ai yanzu gwani an samu mata mafita yanzu yawa yanzu muna nan kawai an dawo gwani na'am shi gwani yanzu ya ce daman shi abin da ya sa ya faɗi ma'anarsa wacce wacce ya karanta a ilimance na'am saboda bai san ma'anarta da wannan yarukan namu ko na hausan ko da kanurin ba na'am na'am to amma tun da yanzu an faɗi cewar gwani shaka san mukuri'i na'am kuma marji'i ne zai zama marji'i harkar karatun alkur'ani da marji'i ne yau wai to tun daga abin da ya faɗa na cewar wanda ya zama gwanin alkur'ani shine wanda zai iya karanta alkur'ani a duk sanda ake so na'am kuma a ko ina ne a cikin alkur'anin na'am ko da daɗi ko ba daɗi ko lafiya ko ba lafiya zai karanta lafiya ba inda inda na'am na'am sannan an buƙaci ya rubuta zai rubuta ba inda inda wannan shi ake cewa gani to alhamdulillah shi ma yana tare da wannan eh alhamdulillah saboda gare ya faɗa da bakin sa abun mun yi tunanin mun datse shi sati biyun baya amma har yanzu bai datsu ba tunda kaga satin da aka karatu mai dahara bayan nan mun har haɗu ma dai maganganun sun ki nace to gare ya faɗa da bakin sa a ji matsayin sa in aka ji ce to sai a dora ya ce to yanzu zamu kaddara cewa wancan ta'arifin na farko na farko yanzu an yi sauko an yi sassauci an yi ƙasa kamar yadda asalin gwani a nan Hausa in an nada ko a Kanuri sai mutum ya sauka shan fari arba'in ne ana nan ana ragewa ana kasa ana kasa har aka dawo uku amma yanzu daga uku ba a samu wani karin rahusa ba ana ji kamar yadda na fita faɗa eh kamar yadda a shi gwani Aliyu Harun eh yake cewa to an samu har wani lokaci an ce idan mutum yayi sauka ɗaya ma to ta shamfarin ta shamfari to yanzu kaga an dawo daga uku ma an kuma yin sannan kuma ma an yi kasan to bayan nan sai mun rukushi eh an yi kasa sosai kasan da aka yo tunda kamar yadda na faɗa cewa ta kai dan gidan gwani wannan kuma a cikin wancan siyakin aka samu haka dan gidan gwani wanda ya zamo yana ta hidima a bangaren alkur'ani sai ya zamo a uh, mahaifin shi ya rasu ana so kuma ya zamo an gaji ita wannan tsangayar e, a ci gaba da yin aikin da ake yi to abin da aka samu shine su mutanen gurin mm -hmm. su yi kokari su haɗu a naɗa shi gwani uh -huh.
matsayin mahaifinsa matsayin mahaifinsa ko da bai sabayi qur'anin azamin yadda ake adadin wancan ba domin ita wannan kujerar da tarihin gurin kada ya mutu kada ya mutu a matsayin gwani to wannan sassaucin da aka samu har sai ya zamo ma kamar yadda na faɗa a na je na faɗa kenan cewa an ma kai wani mataki cewa ga wani makwaucin gwani ne ɗawainiyar da hidima da taimakawa tsangaya da ƙaunar ita wannan harka ta alkur'ani kamar yadda har aka samu a zamanance za a iya ba wani dokta ka gani
wadda ake ba ta girmama da girin girmama da girin girmama idan aka samu wani mutum ya zamo masoyi mai hidima mai kauna yana cikin zirin kullun tunaninsa wannan hudda idan aka samu ɗaya daga cikin manya-manyan masu na tsungwani shi kansa wannan ya duba ɗawainiyar da ya duba ɗawainiyar da yake za a iya jawo shi a yi masa alfarma sai an masa gwani sai an naɗa shi gwani mun ga ai irin haka amma ta girmamawa ko kamar gwani ne na hidimar na hidima eh misali ai mun ga haka a cikin wannan gari namu mai albarka tunda mun ga ɗaya daga cikin manya-manyan gwanaye da suke da alfarman naɗin gwani a Kano shi ne gwani Yahuza ko Allah ya ƙara masa lafiya gwani Yahuza gwani ɗan zarga mun gani ya naɗa a ainihin hadimai wanda suke wa ƙur'ani hidima kuma wanda ya naɗa ɗinnan ma'arufi ne shine gwamna mai ci a yanzu kuma dan shi alaran ma ya zaɓa ma sai take Abdullahi Umar Gandu sai take yawa take saboda me shi wannan mai nadin idan muka kai la'akari da irin nadin da ake yi yana daga cikin daman masu nadi wanda a nan Kano yana daga cikin wanda aka bawa ijaza ta yin nadi to saboda take sai ya canza daga alaramma ya mai da shi magwani haka haka sadaka kaga kenan ana yin da ana yin da hidima ka gane bangaren alfarma ne wannan wancan da girin girma ma yawa kamar wace irin da girin girma da saboda ka in dai har wannan abubuwan sun kai eh to kaga duk mutumin da in ya tashi ko da wani lokaci zai iya karanta alqur'ani alhamdulillah to ya zama gwani sannan kuma yan uwa kullum muna ƙara jan hankali kada faɗar wannan ya sa ni na san abin da ya sa gwani ali ya faɗi wannan kullum a hanyar sace ta zaburar da matasa su gano cewa ga hanyar da ta dace gaskiya ne a magabata ga yadda suka yi ga kokarin da suke yi sannan kuma kullum sai an ɗauko maka labarin yadda magabata suka yi in kai ana so a caje ka kai kokari kai maka zama abin da to kada ya zamo wannan sassautawa da aka yi kuma ai tunanin kuma yake na je a kawo bacci ko eh kowa ya ga dama kawai in ya taso ya ce shi gani ne kuma in ba ku faɗa ba sai kana hasara yawa kuma dama abin ba ya riga ya shigo ana ta yi yanzu duk wanda ya taso taso kawai sai a ce masa shi magwani ne duk wanda ya taso shi magwani ne to amma dai daɗin abun ai yau da gobe ce take rarrabe ai kowa aiki ga ne ba in kai gwani ne in Allah ya da yau da gobe za a gane gwani ne eh ba daɗi a ce gwani shekara ɗaya biyu shekara uku kawai bismillah ga lafiya aka albarka labari ya zama kuma eh labari ya zama wani irin abin da ya wuce kamin labari
bai dace ba kenan daga cikin kokarin da wani ali yake yi a cikin wannan gari namu na zaburar da mu wanda muke kamar tsara a tafiya sannan kuma da wa'anda suke sun maɗare mu da wannan gaba gaskiya ne da kuma wa'anda suke kamar za mu iya cewa su ko masu tasowa ne a ƙasa da mu to saboda haka kowanne an yi masa bulala domin wannan bulala gwari ta caje kowa ta caje kowa wallahi ta caje babu wata rana babu wata rana da ba zan karɓo wayoyi daga wa'anda ba na tsammanin karɓar su har na fafaɗa wasu mutane ce wallahi ban dauka wannan maganar wata magana ba ce muhimmiya ce da sai nisa haka ni da ake cewa gwanin ma ban dauka ma ni gwanin bane wallahi sai da jala wannan maganganun a shi gwanin nan wato wani abu ne da in an baka ka rike ka san lokacin da za a yi mana wani nadan wani nadan gwani alaran ma aka zo aka tara aka ce to shi wannan nadan gwanin da ake ake yi ya kamata ka gano cewa babba alfarma ce ba na man cewa akwai wani babban malami nake cewa aini wannan nadan gwanin ba zan ba zan je a naɗa ba ya ce iya aika aka kira ni a gida ya ce ya ce na ji an ce shi wannan alheri kai ma da kai aka same shi na ce na ce wanne ba yake gaya min ai batun naɗin gwani na ce to to to na ce a ma ni ni na tura kai na ya ce kai kai ya ce kaje kaje mallan kaje alheri ne ba alherin da ya kai haka kaje a naɗa ka gwani wato kana kan harkar ka da muka har a ayyana ka ya ce wallahi tun da muka taso ake muke ta kokarin yaya za a yi a samu wannan matsayi naku ce ga shi shekaru sun cin mana wallahi ba mu samu ce saboda ba ai ba wani abu bane na daban da abin da aka ce an faɗi sunanka a cikin masu wa alƙur'ani hidima ya ce a wajen Allah haka wallahi har a wajen Allah lahira ake hawa wallahi wanda da lahira ma haka za a kai Allah ya ji kansa ya hawa lillahi insha Allah ya sada shi da maza Allah shi ba ana ce masa malam shi ba ana ce masa malam Muhammad Abdulli wato wato mahaifin su bani mai fita mu yace kaje kaje alheri ne alheri ne yace wannan magana taka da aka yi magana ma sai na na neman tuwa shi gwani mafitahu ka san shi da soyayya alkur'ani shi ma mun tattauna ita wannan magana da shi kuma har ma mun tattauna cewa to roƙon alfarmar da muke yi cewa a wannan satin kenan yau ya kamata a ce ya zo nan gurin kamar yadda ni ne na gaya masa idan muka karkare hiranmu da gwani a wancan sati din sai zama kuma ba mun ba a karkare ba a karkare ba sai da cewa to saboda haka shi ma yana buƙatar ya zo a tattauna da shi sannan kuma yana daga cikin damar irin mutanen da muke so a tattauna din yayi karatun alkur'ani a allo bayan yayi karatu karatun alkur'ani a allo ya yi karatu a zamani sannan ya rike ofis daga cikin ofis ɗin gwamnati a kano sannan kuma ya aka yi kuma har yanzu
yanzu tilawa tilawa ta kenan ta kenan wannan shine kudratin da labarin an yi eh yana daga cikin daman a jawo irin wa'annan mutane a shigo da su a tattauna a ji wace irin gudunma irin wa'annan to na ci lokaci da yawa kamar yadda nace ban san dama a yadda aka tsaya ba to yanzu zan mai da abun magana wajen shi gwani Abdul Basit gwani Rabi'u rahimahullah Allah ubangiji ya saki zai musu rahama wani a ina aka kwana?
Eh a dama inda muka kwana wancan satin in ban manta ba ka san da mun sai mun rufe wata magana. Sai muka gano ba ta rufin ba amma ne ta rufu.
Ta rufu na abu.
To shine muke maganar cewa gwani Ali Duwa da irin bayan gwagwarmayar da ya tsanga yanzu ya shiga yayi karatun zamani kuma ya kuma dawowa. Dama dai bai tafi ba.
Dama bai tafi.
Dama yana Bai tafi ba.
To tsangaya tana nan tana kan sidatta makaranta tana nan ta ci gaba irin yadda take kuma himma irin tasa kaga yanzu a yajiyo da rubutun allo a biyo wasu yan sauka wajen goma dai ni ina lissafi a wayan da na je na je kamar guda shida ne ko to kaga wajen goma goma to kaga mutumin da misali ya tsinci kansa irin wancan karatun zamani kai ne hada handa out yau kai ne ta littafi kai ne jarawa kai ne wa irin wannan irin wannan idan kan katse kai wani yana daga cikin mutanen da ya bani mamaki a wancan lokacin ko ina za a je musaffa kawai za ga littafi ne a hannunsa kafin a kama karatu sai iya awa hudu a wajen bai damu da sai ya kama karatu ba ku je ku ina ku uzuri shi wannan littafin shi ne a hannunsa shi yake dubawa kuma in ya kama zai iya kwana a wajen bai kara kama ba littafin da yake ne wani dubawa eh mun yi magana yake cewa littafin arabiya akalla ya karanta littafi mafi karanci mu dauka saba'in ka gane mafi karanci ana gafata malam to ana gafata malam to shi ne irin wannan hidimar
yadda aka yi aka shiga aka fita lafiya kuma talawa tana nan a yadda take yadda sati biyu baya gwani daman ya faɗa ya ce shi abin da yake gani sai dai in karatun aka yi tun farko ragon karatu gaskiya ne amma in dai an yi namijin karatu tun farko to in Allah yadda za a ratsa za a fita lafiya na'am kamar haka dai an faro wannan magana kuma sai lokaci ya datse mu to haka wani ya abin yake eh to so sai wani ya warware mana ne ya abin da saboda yadda aka yi aka shiga aka fita tunda mu kaga muna kan wannan dan tsarin na zamanin nawaye nawaye muna ta gadin yadda abubuwan suke kuma wani ina kara ina kara albashir mutane a group group suna bibiyar wannan tattaunawar sosai sannan kuma kullum har jira suke dan Allah a turo musu sabuwar tattauna da aka yi da gwani da gwani alfarai kuwa guri guri guri nan ma wani yawan magana wani ya ce shi ko a taimaka a dinga daukan live ba dan facebook za su dinga yi ka ce Allah yadda akwai abin da muke jira zai insha Allah sai a dora a ci gaba da live dan kuma da mu insha Allah to yan uwa alhamdulillah kamar yadda aka sani dai ni almajiri ne ba kowa bane ba Allah ta yi to amma dai tunda magana ake ta alqur'ani kuma an shigo da ni harkar wannan ishe alfahari kamar na bayani na ga sati uku baya to lalle da gaske kamar na fara bayani wancan satin da yawa mutane sukan yi karamin karatu wannan kisa daga ya shiga kasuwa ko zuwa kudu ko kano jidda ko karatun boko ko na arabiya sai ga tilawa ta zubi ko aure ma yawo wanda ya aure daga mutum daga dan yanayi ya samu na canji na daɗi ko kishiye shi sai karatu ya zube kamar abin da na fara faɗa wancan lokacin lallai da gaske mutane in ana karatu a kula da biya allo na'am na'am gaskiya
farkon karatu ya zama an yi mai kwari kamar yadda nake kara tunatar da almajirai na kolawa na da sauran yan uwa duka cewa saukar farko da ake yin ta a hakura a yi ta wannan sumuni sumuni din a biya shi ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ko da ke shi wannan idan ana cikin neman hadda ma ba sai an lissafa ba kawai dai idan mutum yana da baiwa idan ya biya ishirin ya ji ya haddace to ya samu ya biya ɗari da tamanin bayan wannan ishirin ɗin a yi sauka ka kenan ɗan baiwa zai biya ɗari biyu kenan ɗan baiwa duk da aka ce ɗan baiwa duk masu alaka da tsangaya sun san mai dan baiwa za ku yi rubutu da shi su ne iri ɗaya kai sai ka biya ɗari baka haddace ba amma shi in yi biya goma sha biyar ishirin ka ya haddace har ma iya rubutawa da kan shi to shi wannan mai baiwa mai iya haddacewa a biyawa goma kuma ya zo ya iya rubuta shi nan take bayan ya biya ashirin nan ya samu ya biya ɗari da tamanin bayan wannan kaga idan aka yi sauka ɗaya an yi sauka ɗari biyu kenan to ya juyo wata ya sa rubu-rubu ya dage nan ma ya biya akalla a lalace ɗari ya samu ya kai ɗari da hamsin kamar yana gaya muku in ana neman hadda ko ana neman ƙwarin tilawa a aje madda a aje gunna duka sai an aje su wani zai ce a ya za a aje gunna da madda bayan ana koyar da sun ce a'a ni na yi karatu a gurin shiwa-shiwa su da su dama ba sa yin karatu in ba da tajawidi kamar yadda ake ta tajawidi ba to amma idan ana neman yawwa amma idan ana neman hadda ana aje gunna da madda ne a fita da gudu dan a samu biyawa ɗari ɗari da hamsin ko abin da ya kamata na ga karatun mutanen saudiya haka irin na ƙauyukan su yawwa su ma babu duk wani ai idan kana gunna da madda aka maka Allahu ina za ka biya Allah ka ɗari biyu su ne biyu ba zai biyu ba ba ta zauna yadda ya kamata ba amma ka fita da gudu ka fita ka biya da sauri ka je ka dawo imam suyudi yana cewa dole ya karanta qur'ani da sauri zai samu lada ne tari jawa wanda ya kuma dalla dalla zai samu kima kima lada to kaga shi sa kowane akwai fa'ida kamar yadda muka yi bayani wancan lokacin cewa sokoki ana soka kaza soka kaza soka kaza to ala iya halin dai wannan zai taimaka a gurin tilawa ta karfi to lalle da gaske bayan an yi wannan idan mutum ya fara satu kyau a ce farko satu yayi satu nusu nusu shi ma na'am farko eh farko ya kamata ya nusu idan ya nusu nan ya biya shi akalla saba'in lalace hamsin saba'in ɗari za ka iya yi kada ka ji ba za ka iya ba za ka iya ba komai da ka yi yau gobe jibi za ka ji ka saba da shi ta biyun in za ka yi ka samu bayan wannan nusin da za ka iya ka yi sauka biyar ta rubu-rubu Na'am.
Eh kai sauka biyar rubu rubu. Kana biya wa ɗari ko ɗari da hamsin. Kamar na faɗa wancan lokacin zaka je wani ya ce to kai kayi haka ne? A'a. Na biyo hanyar da nake ganin idan aka yi hakan za ta bada fa'ida. Ban yi hakan ba kai tsaye a farko. Amma ƙarshe na ɗan jaraba na ga zai iya yiwuwa. So da ka san da ina tsarin karatun aji. Shekara takwas na ina karance karance. Na yi uku a kulliya na biyu a legal. Na shekara uku bayan nan kawai ina karatun littafi. Shekara takwas a wannan shekara takwas ɗin na sa na tsinci kaina a cikin hau na karatun alƙur'ani. Ba na karanta alƙur'ani in ba a gurin musaffa ba. Amma ni kaɗai ko dare ko rana ba ga da littafi kamar da wani idan faɗa. Astagfirullah ba wai dan yabon kai ba. A'a dan in san sarfu da na hau da qira'at da usul fiqh da insan alqur'ani shine manufar abu kullun da littafi a hannuna shekara takwas ne a haka in ba aji nake ba in na fito zan dauko littafi in riki a hannuna wannan ya taimaka min gurin wasu abubuwa da yawa to da ba a dan bi wata hanyar ta biya Allah da yawa ba da gaskiya karatu su da yawa zai so da lalle da gaskiya asalin karatu ayi mai kyau a biya allo da yawa kar a biya kaɗan a biya da yawa rubu a biya ɗari da hamsin ɗari biyu a yi da yawa a nake cewa a lokacin da mutum zai samu ya rubu so goma bayan ya yi sauka biyu ta nusu ko sauka ɗaya ta nusu ɗaya ta rubu ya zo ya rubu so goma wato zai mamaki yadda qur'ani ya zama a gare shi zai zama ji zai yadda qur'ani kamar ya koma wani dunkuli a hannun shi kawai daga duk inda ya juya shi zai iya ganin ya juya shi ma'ana ni ban yi haka ba amma dai hanyar da dauko na ga tabbas da na kai hakan ma'ana abin zai kai haka to wannan shine abin da ke ganin yan uwa za su yi ba zai hana ka je ka zama doctor a english ba ko doctor a kowane fanni na ulum ko kuma ka je ka zama malamin zaure ka bi zaria ka bi sokoto da ina ne duka ba zai hana ka zama ba inda akwai wancan abin da kai wallahi qur'ani yana nan dan kana sauka kullun kullun in dai farko ba mai kyau kai ba daga girma ya same ka baka iya sauka kullun sai an gane wancan bai biya Allah shi da yawa ba dan sauka kullun aiki ne mai girman gaske amma in dai ba ai wancan mai karfi na farko ba daga rauni ya same ka ba za ka iya sauka nan kullun ba to sai ya bayyana wancan bai biya Allah farkon karatun shi ba kwarai da gaske to wannan shine abin da na fahimta wannan fahimta ta ce wannan ba a littafi na gani ba fahimta ta ce a faɗe na wannan na biya alkur'ani daidai gurgudu tumahiru kamar kafin koma wajen su masu saurare a waje kai tsaye to kamar mutumin da shi kuma ya riga har ya dan fara girma kuma sai yanzu ya ji wannan shawarar taka yaya zai yi
to alhamdulillah akwai abin da nake faɗa mutane sai Allah ne ke zaben mutane ya ce shi kaza ni a matafin hota ta ana matafiya ta gaskiya haka ne ba haka bane ba misali ba mala'ika bane zai ce mun dauki allo ka rubuta ka ji darasu ni ne kawai na ji kawai na ji labarin ake gangar na rubutu a allo yana rike tarbi yana biyawa sai kawai na ji ya kamata a matsayina na mai shekaru kaɗan wanda ba su kai nashi ba kuma na yana da nauye-nauye a iyali shi ni ya kamata in yi wannan abun kawai sai ya kamata in je in yi saukoki ko da biyu zuwa uku ne a gurin gangaram ne ma in samu wannan alfarma ta himma akan alkur'ani a lokacin ban komai ba wani abu da nake da shi da a ce a'a ai wadata ce babu kawai zuciya ce gaskiya a yanzu aka yi ganin mutum mai mata ɗaya kadai da ya'ya biyu kadai sai ke bai da lokacin rubuta allo rubu ya karanta ni a guri na gaskiya wannan ragwanta shi sai da siya kuri Allah sai ya kuri dai amma ragwanta shi kamar yadda na gaya mutane mahaifi na zo na gurin gurin dan sarga Allah ya ji kanshi ya gaya min cewa har ya gama zama a gurin yana rubutun allo sanda ya bar gurin ya kai shekara ina tunanin hamsin ko abin da ya kama da haka to kaga kenan mu a shekaru irin namu dukkan nan kamar na gaba ba kai hamsin ba amma tun shekara ishirin da ɗaya na daina rubutun allo na samu ya fatara sai dawo da ne bayan na na gama kaga kenan da ya kamata yawwa a ce rubutu ake yi da mun hau mukami na alkur'ani yadda ya kamata a ce an hau to kaga kenan ni a fahimta ta gaskiya in dai ba mutum jira yake kamar mutum ne ya tara kuɗi ya tara kuɗi ce ai Allah bai kira shi aikin hajji ba in ne ba so yake ga mala'ika ya ce kai ta so ka so ba in ne mutum ba sai ke jira ba ka so ka yi a fahimta da ne wa alqur'ani cewa mata biyu da 'ya'ya goma ko mata hudu da 'ya'ya talatin ni a fahimta da ne ba za su hana mutum ya rubuta sun ne ɗaya ko biyu har kuma ya karanta ba ni a fahimta da ne wannan shi wannan fahimta ta ce ni kadai wani zai kuma da himma wani zai wani zai ce a wannan ai wani zai ce wannan a ba neman abinci ina ina na ce a idan idan na fahimci tambayar amsa tambayar kenan yanzu mutumin da yake yayi shekarun bai zama ya makara yahuwa eh bai zama ya makara ba kenan a yanzu ma zai iya yin yunkuri ya rika yin rubutun allo yahuwa to amma rubu karantawar ita kuma wancan adadin da yawa
a yanzu ai tunda shi ba nema yake ba eh ai kawai ya rubuta rubu ko sau goma ya biya ba komai na'am ya dai rubuta amma duk sanda ya sauka wallahi sai ya ji qur'ani a jikin shi ya kama na'am na'am na'am duk sanda ne sauka da allo sai ya ji kamar an tsara mu ne kamar ƙarin ruwa da ake masa wallahi sai na ji wani abu na qur'ani ya ƙara shiga a jiki na kuma sai na ji kwaɗayin qur'ani a zuciyata ina ma dai Allah ya kai ni shekara ɗari in samu sauka rubu-rubu ko da hamsin ce wallahi wanda ina jin haka a zuciyata warrai da gaske
Allah Ubangiji ya saka da alkhairi to goni Allah ya saka mana alkhairi sannan kuma masu saurare kuna jin mu dai yanzu tare da shi babban bako a cikin wannan shiri kuma wanda aka ɗauki sati kimanin uku ana tattaunawa akan abin da ya shafi gwanin tata alkur'ani sannan kuma aka tattauna akan wasu abubuwa na daban wanda ba wannan bangaren ba an tattauna akan sabani ma da yake faruwa na meron meron na musamman na madda sannan kuma har kun je da suka tattauna da su irin gani abdulbasit akan tabbatar da meram ɗin wakafi da na aya a wanda madda ita ce ake kokarin a har gwani ya ba yan uwanmu gaba daya shawara cewa ya kamata a ce a yi kokari shi ma wannan na madadin da ake samun sabani a samu tabbas a daina samun wannan sabanin kuma da yawa in Allah da na san wasu daga cikin yan uwa sun gaya min cewa su ba su yadda ba na ce musu a'a ba ba ku yadda ba ne mafita irgawa za a ga gane ba amma dai kamar yadda muka ba ku misali cewa ga wani aha ula duka ga wani aha zai baka wani ula zai baka sai su so da haka kuma kuma kun tabbata da an muku haka a tsangayin su to to kaga kenan ya kamata a ce an yi taƙiƙi a guri kaza yake kawai ba sabani kaulan wani ai wannan Allah ya tago ni ba da sun lokaci ba kamata a samu ko sati ɗaya ko biyu kai a wannan Aisha to to to shi ne gani insha Allah to sai ba maulidi eh Allah ya kai mu lafiya sai yanzu ana cikin to to saboda haka masu saurare kai tsaye yanzu muna ba ku hakuri za mu koma gare ku to ga wani ga gani abu ba yana da lamban ne ina ji na ga ya fara kira akwai sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai da kuma sufuli tara sufuli takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas wannan su da lambobin da za a iya samun kai tsaye a cikin wannan shirin insha Allah to alhamdulillah
ga ga ga wani babban gwani muna tare da shi na salamu alaikum da muke tare wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare sunana alhaji abdullahi yusuf mai goro hausa sabon titi zuro masha Allah wala abdullahi ina gajiya yawa wannan gidan rediyo ubangiji Allah ya baku albarka amin ya Allah amin ubangiji Allah ɗaukaka mana ku dan albarkacin alqur'ani wannan amin amin amin kuma ina da mai dawano da kace ara da kuma mai cikin jawo ubangiji Allah Allah ya saka mu da alheri. Amin. Allah ya Qur'ani ya kace mu.
Amin. Amin. Mun gode sosai. Mun gode sosai. Allah ya saka da alheri. To ga wani nan shi ma. wa alaikum salam wa rahmatullahi da muke tare na malam muktaru malam malam mutari barka da warhaka eh Allah kara albarka wallahi alhamdulillah Allah ya kara alheri ina da sabon yali Allah ya kara alheri amin ya Allah kuma kamar yadda na faɗa ran na nake cewa wannan abin wato kamar da kafin mun da kuma da aka tsire na'am
yana daga cikin wato labarin aiki da wannan shi wato ya fara gabatarwa saboda wallahi ba a fito da baiwancin malaman kasan nan.
Gaskiya ne, gaskiya ne.
Kuma malamai ne da kuma kuma yan jikina a kan littafi daga malamin da ta tsaye da rigar da ta tsaye.
Tun da yadewa kwarai da gaske.
A hankali hankali suna yake a hannun uwa.
Eh gaskiya ne.
Saboda haka wannan littafi da Allah da annabi a yi kokarin alaƙira cikin jama'a.
Gaskiya ne.
Allah ya tsare a dini ta ci domin Allah ya tunawa da addu'a.
To Allah Allah ya saka da alheri lallai zama yayi.
Wannan zan dinga zuwa ne wa dare.
Allah saka alheri.
Da yake.
amma dai a gurin gangaron ma dai a gurin gangaron
Da masha Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to ga wani da yana kira na salamu alaikum. Salamu alaikum da ta katsi an samu matsala sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai na salamu alaikum
Samu wa alaikum salam.
na'am da wa muke tare Hajiya Zainab ɗaya faruwa.
hajiya zai hau sannu na gajiya Kwana biyu.
Lafiya tsanan manyan da lana muku fatan alkhairi.
To Allah ya saka alheri.
saka da alheri Wallahi kullahi ko zauna ina jin shirin nan kwakwalwa ta ba ka iya ɗaukan abin da kuke.
Allah Allah Ina tunanin ko aiki a wannan karatu.
haka ne za ki zuce wayan Allah ya eh da Allah zai miki tubuce da wanda zai haka inda an kai Al, al, to, to, to ga gwa- gwani yana miki alushin gwani Ali ya ce in Allah yadda Allah zai baki dan da zai zo sama da haka inda ma.
an kai shi In dai a kai shi a kai shi eh, ya ce a kai shi shi ma. Ai, abin.
Wallahi wannan shirin da aka fara a mun rediyo yana da nuna mana martaban kusancin alli.
Alhamdulillah alhamdulillah.
Saboda a- ana rama kallon shi kawai a tsayawanci na uwa.
Allah.
Gaskiya ne wallahi.
gaskiya ne ana mutum ran hadarin kaji Allah ya saka Hajiya Zainab, mun Allah ya gode saka alheri.
mun gode mun gode kwarai Allah ya sa miki albarka a rayuwa Wallahi an ɗauka karatun Islamiyya ne a gaba, a ce an yi ayyan ne a gaba.
Wallahi haka abin yake. Allah ya saka muku da alheri. Amin amin. amin.
to mun- mun- mun gode mun gode Allah ya saka da Ya alheri gaji a gaza Muhammad Sani.
insha Allah Insha zai Allah.
ji Muhammad Sani baya da ya je unguwa insha Allah sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas na'am salamu alaikum Wa alaikum salam.
na'am da wa muke tare Rahmatullahi.
marhaba ina gajiya da wa muke tare Yawa, Mahmud Jarun Lai ne daga Kabara.
a'a malam jarullahi hayya hayya jarullahi
Aiki lafiya.
alhamdulillah yau ba a yi facebook ba da na ga rubutunka Alhamdulillah. Wallahi wata ne ce tana da shan attack.
ya Allah ya Allah ya Allah ta Allah ya saka da alkhairi Amin Allah ya saka da mutum cikin amin Amin, amin amin, amin mun gode sosai Amin. Allah ya lafiya da ni saboda amin Amin, amin muna mun gode godiya.
sosai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alkhairi sufuli bakwai sufuli biyar takwas biyu sufuli biyu biyu bakwai bakwai to ga wannan na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam da wa muke tare
Ina tare da Zarawa daga kuka ɗaya.
to malama zara uku kaɗai ina gajiya
Alhamdulillah wallahi muna jin daɗin sunan sosai da sosai Allah ya saka maka da alheri.
amin Amin, amin amin.
ya Allah mun
Ni gode wallahi saboda shirin nan ba in na zo ta tambaya an wani daɗi ne.
alhamdulillah alhamdulillah to Allah ya saka da Kara mana alheri irin ku da yawa Allah Allah ya karo irin ku amin amin ya Allah mun gode amin amin har da gangara ma da Allah ya wafa dai to to an to lalle kira mun shirin to Allah ya kawo mahirai to masha Allah lalle lalle mahir ta samu rabon shi kaga to kaga mahir magana ka tada ta cewa lalle da za a sami mai himma ya sa a ransa zai yi wancan din na asalin zai ji to Allah Allah ya kawo mana su akan kari na assalamu alaikum wannan ita ce ya ta karshe na abdu muke tare
Muhammad Sani ya kai na faifatu ma kara yi.
To bada ma kai da kai ne na farko yau kuma kai ne na ƙarshe.
Wallahi yau ba kuma na ɗan yi abin da ba na tare da rediyo ba kuma ne tana da da yake na saba da shi.
Haka fa haka fa to mun gode Allah ya saka da alkhairi. Muna muna muna godiya kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri to.
to duka duka dai masu saurare a da duba da kuma duba lokaci za ku gano shirin namu baki ɗaya ranka ta kaf a nan in Allah ya soya da muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau sai dai kuma a tara sati mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya yadda a kamar wannan lokaci kenan karfe uku zuwa karfe hudu kuma za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin kuma kila ɗauke da wani sabon gwanin wanda shi ma kuma kuma za ku ji da wace irin tsaraba ya shigo mana kuma baki ɗayan mu muna ƙara yawa gwani ali a bangajiya da godiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya raya zuriya Allah ya musu albarka to zan ba ku sallama tare da gwani ali gwani ali sallama da assalamu alaikum warahmatullahi ina godiya da sauraron mu akan wannan shirin wa alaikum assalam wa rahmatullahi to a madadin shi wanda ya hada wa malam Muhammad Salim Harun da kuma wasan wata take hada mu malama da saiwa da su kuma gidan rediyon gaba ɗaya muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ne mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba a cikin sarabu ya tattara dukkanin komai ya sanar da mu matsayinsa da babu mai cimmai sannan ya fayyace yadda ya so mu bauta mai a bisa ga cancanta